حسبك جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a majalisinmu mai taken raddi akan shubohin turawa game da musulunci yau muna sha biyar ga watan zulka'ada hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na ashirin daidai a cikin suratul bakara idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 196 a ƙarshen safha kenan safha ta waqtuluhum haythu zaqiftumuhum anan muka tsaya kamar yadda muka saba al'ada a wannan tafsirin idan muka kare safha mukan zabi wasu daga cikin shubuhohi da suke a cikin wannan safhar dan bayani to haka a wannan safhar ma akwai shubohi guda uku da za mu yi bayani sai mu ci gaba da yardan Allah a shubuha ta farko shine a makiya musulunci suka ce ya ƙulu nabiyukum annabinku yana cewa cewa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ju'ila rizqi tahta zilli rumhi an sanya arzikina a ƙasan inuwar mashina sai suka ce ala ya'ni haza anna nabiyakum kana muhibban lil qatl suka ce shin wannan baya nuna cewa annabinku yana son kisa yana son yaƙi mubtaghiyan lirrizqi min al maghanim kuma arzikinsa shi yana neman shi ma ne ta hanyar ganima ta yaƙi ana gane da ke wannan shubhar a hadisi manzon Allah ya ce an sanya arzikinsa ƙarƙashin a meke da suna inuwa ta mashinsa ma'ana yana samun arziki ta hanyar yaƙi to shi ne sai turawa suka ce shin wannan makiya addini suka ce shin wannan ba yana nuna annabin kuma yana son yaƙi kuma sannan ta hanyar yakin ma ne yake neman arziki yake neman abinci wannan hadisin ya inganta domin yana a cikin sahihul bukhari wannan shubhar zaka iya samun ta a littafi na a 500 su'al wa jawab li raddi ala ahli alkitab littafi ne wanda wasu jama'a na malamai suka hada wanda ya kumshi shubuhohi na turawa game da musulunci amsa anan shine wannan hadisin a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfahari ne da kuma godiya da ni'imar da Allah ya masa ta kasancewar shi kadai ne annabin da Allah ya ba damar in an yi jihadi an yi yaƙi abinda aka samu ya halatta su raba shi ma annabi ya ci a ciki kamar da ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani abubuwa guda biyar wanda ba a ba sauran annabawa ba daga ciki wa hullat liyal maganim an halatta mini ganima to kenan wannan zargin da suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zargi bane mai tushe domin manzon Allah ba shi yace yana son haka ba Allah ne ya ga dama ya bashi damar ganima ta yaki ya ci bayan da kuma Allah ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaso biyar a cikin duk ganimar da aka samu amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka bashi idan ya ɗibi rabon shi gaba ɗayan shi rabewa yake yi da a ce manzon Allah yana neman arziki ta hanyar yaƙi ne to da ba a yi wata biyu ba a gidansa ba a ɗora tukunya ba aisha take cewa akan yi wata biyu jere da juna ba a ɗora tukunya a gidan shi ba don saboda mi babu abin da za a dahawa da manzo Allah yana neman arziki ne ta hanyar yaƙi da ya fi kowa sa tufafi masu kyau amma tufafin shi wataran tufafi ma sun masa kaɗan har aisha ta matsa masa ya manzo Allah tufafi sun maka kaɗan tufafin ka sun tsufa ka tura wajen ba yahudewa ne ya kawo sabin tufafi a ɗoko maka bashi manzo Allah bashin tufafi ya tura amso mishi dan yasa kenan tare da Allah ya bashi damar duk yakin da aka yi duk dukiyar da aka samu yana da kaso ɗai cikin biyar amma wannan kason idan manzo Allah ya same ta gaba ɗaya rabewa yake kenan dai wannan baya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman dukiya ta hanyar ta hanyar yaki kamar yadda suke ikirari kenan wannan hadisi ingantacce ne in ka ji shiga yadda zaka fassara shi sai shubha ta biyu suke cewa ya kulu na biyukun afdalul hajji al'ajji wa sajj suka ce annabinku ya ce hajji mafifici ma'ana mafi mahimmancin abin da ake a cikin aikin hajji shine al'ajj shine daga murya da labbaik Allahumma labbaik wa sajj shi kuma shine yankan da ake yi a ranar layya sai suka ce wa taquluna inna Allah yuhibbu iraqata dima'il adahi fil 'id kuma kuna cewa Allah yana son a rika zub da jini ana yanka dabbobi a ranar idi fama da ya stafidu min iraqati hadhihi dima to Allah me zai amfana da jinin da ake zubdawa a ranar idi da kuma wajen aikin haji wanda ake yanka dabbobi an gane wannan shubhar da kyau wai me Allah yake amfanuwa da shi na layya da ake yi ana zub da jini da kuma wajen haji da ake ana hadaya ta yanka dabbobi me Allah zai yi da wannan dabbobin wannan shubhar zaka same ta a cikin littafi rududu ulama'il muslimina ala shubhatil mulhidin wal mustashriqin a takaice wannan shubhar Allah madaukakin sarki da kanshi ya ba su amsar ta domin Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah ya ce da yace ku yi layya da ya ce in kun je aikin hajji ku yi hadaya ku yanka dabbobi ba wai jinin ne yake so ku yake so dan ya sha ba ba wai naman yake so ba bal yanaluhu taqwa minkum dan ya ga daga cikin kuwa yake tsoron sa domin mai tsoron Allah shine wanda zai abinda Allah ya mi ya umurce sa kenan layya idan aka yi Allah madaukakin sarki ba abin da yake bukata a ciki in ba wai ya ga kayi abun nan ba kayi aikin shine Allah yake so amma hasali naman ma wake cinsa su wanda suka yanka kenan su wanda suka yin amfanin a gare su yake komawa a takaice dai kenan wannan shubhar ba ta da wurin zama duk abin da kaga Allah ya ce ayi to amfanin ba wai Allah ne ba zai komawa gare sa ma'ana kai da kai kai ne zaka samu amfanin na gaba shine shubha ta karshe suka ce innal qur'ana yushajji'u ala shahwati al-intiqami was-sa'ri wala yushajji'u ala tasamuhi suka ce musulunci yana karfafawa game da dokar honsa baya karfafawa game da yin afuwa da yahuwa in mutun ya maka laihi me yasa suka faɗi wannan ayar da muka karanta a can faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum suka ce gashi a qur'anin ku Allah ya ce duk wanda ya muku ta'addanci kuma ku rama ku yi mishi irin ta'addancin da ya muku to ina abin da kuke cewa addininku yana umurta da yahuwa da afuwa sai suka ce to ga mu addininmu a cikin littafinmu na injila bible annabi isa yana cewa mallatamaka ala khaddika al-ayman fa hawwil lahu al-akhar aidan duk wanda ya mare ka a ka na dama to ka bashi na hagum ya ƙara ana ganin da ke ku wannan abu ne sananne a wajen yahudawa a wajen kiristoci ni so da ma naji naji naji fasto fasto suna suna gayin wannan suna a mu addini mu na afuwa ne yesu ma ce waye in aka mare ka a kumce guda to ka bada na biyu a ƙara yi ana ganin da ke ku kai kada ka me kai kada karama suka ce to kun ce addinin ku yana afuwa gashi ya ce kuma duk wanda ya muku ta'addanci ku yi mi ku rama ana ganin da ke ku wannan shubha ce ku ba shubha bace shubha ce to sai dai sai mu diba ayar dan me yasa Allah a wani siyaki ne ayar ta zo ayar ta zo bayani ne akan wajen yaki ana gane da ke ko yaki da kahurai yaki da makiya addini idan su kawo muku farmaki kuma ku mi kurama amma idan mu'amala ce ta ɗaiɗaikun nan jama'a mi Allah madaukakin sarki yace wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wama sabruka illa billah idan alaka ce ta mutane haka tsakaninka da mutane anan musulunci me yace in mutun ya maka laihi kai hakuri shi yahi in ka ce ba za ka iya ba za ka iya hakuri ba to kai daidai yanda maka da ka wuce gona da iri sai Allah yace amma kai hakuri shi yahi kuma hakurin nan in ka yi shi to ka yi shi dan Allah kuma Allah zai saka maka haka kuma Allah yake cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim a koda yaushe ka kasance mai mai mai da martani da abu mafi kyau ko da ma a ce makiyinka ne to kai ka rika nuna mishi soyayya ana gane da kyau ko wannan ke ne ke nuna wannan shubar ta su ba ta da wurin zama domin alkur'ani cike yake da mi da ayoyi wanda suke bayani akan afuwa da yahuwa وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم wannan shine kenan kenan kun ga sai su rika dokar abin da suke ganin me yake da suna akwai ta cewa akai su kawo su bar ayoyi masu yawa wanda suke kishiyar wannan kin a takaice dai wannan shubuhin ba su da wurin zama wallahu ta'ala a'lam za mu tashi alaramma yau muna da sabon alaramma ko alhajju ashhurun ma'lumat bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نعم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى خير الزاد التقوى خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واصف تجبا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ما شاء الله جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى الحج أشهر معلومات shi hajji wasu watanni ne sanannu a karatun jiya mun gansu ko menene da menene shawwal zulqa'da zulhijja ko yawwa wannan su ne kinan hajji watanni ne sanannu lokaci gare shi kayyadadde faman farada fihinna alhajja dan haka duk wanda ya dora ma kansa shine farada ai alzama nafsahu duk wanda ya dora ma kansa yin aikin hajji a cikin wannan watannin falarafata to ya san da shi a aikin hajji larafat babu iyasassar magana magana wadda bata dace ba wala fusuka kuma babu fasikanci arrafas fil kalam wal fusuq fil amal kenan yasassar magana da ayyuka wanda basu dace ba wala jidala fil hajji kuma babu jayayya babu rigima a cikin aikin hajji kinan hajji yana koya mana kyaukyawan ɗabi'u wa ma taf'alu min khairin kuma babu wani abu da za ku aikata na alkhairi ya'lamuhu Allah face Allah madaukakin sarki ya san sa ma'ana duk abin da za ku aikata na alkhairi to Allah ya sani yana sane da abin da kuke aikatawa wa tazawwadu kuma idan za ku je aikin haji wa tazawwadu ku riki guzuri abin da za ku ci akan hanya da kwanakin da za ku yi a can fa inna khairaz zadi taqwa amma ku san guzuri mafi alkhairi attaqwa shine taqwa shine tsoron Allah madaukakin sarki wattaquni ya ulil albab dan haka ku ji tsoro na ya kuma abota hankali kina a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna muna aikin hajji ibada ce wadda ake so ta koya maka kyaukyawan ɗabi'u kenan shi aikin hajji tamrinun amaliyun lil insani ala husnil khulq koya ma mahajjaci kyaukyawan ɗabi'u ne dan lokacin da ka je aikin hajji a cikin dandazon mutane ake mutane sun zo ta wurare daban-daban wannan da saurin zuciya wannan da haƙuri wannan da kazanta wannan da kaza wannan da kaza to don a koya maka mu'amala da mutane babban kuma abin da ya kamata ka koya a wajen aikin hajji shine haƙuri da juriya da yahiya da kuma kamewa daga sabon Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce idan za ku je aikin hajji ku yi guzuri mun gani akan cewa dalilin wannan sabkar ayar shine wasu daga cikin mutanen yaman sun kasance in za su je aikin hajji ba su tahiya da komi sai su ce nahnul mutawakkiluna mu mun dogara da Allah ba mu zuwa da komai in mun je a can Allah zai ciyar da mu sai Allah ya ce a'a ku yi guzuri dai amma ku san guzuri mafi alkhairi shine takawa Allah ya kara muna takawa sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum kuma babu laihi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum a cikin aikin hajji ku nemi wata falala ta ubangijinku ma'ana ku yi kasuwanci babu lahi a cikin aikin hajji ku yi kasuwanci fa idza afattum min arafatin waga ita ma ayar mun gani a darasin da ya gabata na sunan abi dawud cewa dalilin sabkarta shine da larabawa suna kasuwanci a wajen aikin hajji to da musulunci su suka yi tsammanin baya halatta su yi aikin haji baya halatta su yi kasuwanci a wajen aikin haji sai Allah ya ce babu laihi akan ku dan kun yi kasuwanci a cikin aikin haji sai Allah ya ce fa idza afattum min arafatin dan haka idza afattum min arafatin idan kuka hutu daga arafa za ku je a muzdalifa fadhkurullaha inda al-mash'aril haram to ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram a wajen al-mash'aril haram sunan wuri ne mash'arul haram ana ce mishi mash'arul haram kuma ana ce masa muzdalifa nan ne ake kwana idan an huto daga arafa wurare ne wanda suke mabambanta amma da ka huto daga inda ake tsayuwar arafa kai tsaye in kai tahiya zaka je a muzdalifa inda ake kwana ko kuma ake ce mishi mash'arul haram akwai alama babba da take ta hasumiya wadda take nuna wurin to kenan idan kuka kare tsayuwar arafa kenan ku taho kuna masu ambaton Allah zuwa wajen muzdalifa inda za ku kwana wazkuruhu kama hadakum kuma ku ambaci Allah kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin bayan kun kasance kamin wannan kuna batattu ma'ana anan Allah madaukakin sarki yana ce musu ne ku ambaci Allah madaukakin sarki ku yi zikiri domin wannan zikirin godiya ce za ku ma Allah dan ya shiryar da ku domin a da ku batacci ne don mafi girman ni'ima da Allah zai maka shine yayi ka musulmi yayi ka mutunan kirki yayi ka shiryayye to shine Allah yace ku gode mini ta hanyar yi mini zikiri wannan yake nuna ashe godiya ga Allah shine bauta a gare sa idan kana ma Allah bauta to kaman kana godiya ne da ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka sai Allah yace a gaba malam mu je gaba kuma fizo
فأفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واصل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم والله سريع الحساب جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa thumma afidu min haythu afada an-nasu sannan afidu ay idfa'u idhabu min haythu afada an-nasu ta inda mutane suke tahiya sannan ku je ya ku qurayshawa min haythu afada an-nasu ta inda mutane suka je wastaghfirullah kuma ku nemi gafarar Allah inna allaha ghafurur rahim domin lalle Allah mai gafara ne mai shin kai dalilin saukar wannan ayar shine a lokacin jahiliya Qurayshawa sun kasance wanda suke su ne mazamna Makka sun kasance ba sa tsayuwa a Arafa dan me suna ganin su sun hi kowa daraja suna sa ma kansu alhims wanda yana daga cikin ma abubuwan da suka sama dokokin da suka sa shine duk wanda ya zo a wajen ɗawafi ba zai yi ɗawafi da tufafinsa ba sai ya yi ɗawafi da tufafin ɗaya daga cikin ƙuraishawa ma'ana tufafin da suka shahi jikin ba ƙuraishi shi yasa aka samu wasu wanda in bu samu aron tufafi ba na wani ba ƙuraishi sai su rika ɗawafi zindir aihuwar uwa aihuwar uba ana gane da kyau ko ba su tsayuwar arafa sannan kuma ba a yin dawafi sai da tufafinsu don suna ganin sun yi kowa daraja to shi ne sai Allah ya ce sun ma'afi domin haizu a fadon nas sannan ya kukurai shawa ku je ku yi tsayuwar arafa yadda mutane suke tsayuwa sun ma'afi in kun kare tsayuwar sannan ku je min haizu a fadon nas ta inda mutane suka je kenan ku yi yadda kowa yake yi domin a musulunci ba bambanci tsakanin wannan da wannan musamman kuma a wajen aikin hajji wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim domin Allah mai gafara ne mai shin kai sai Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kare manasikakum ay a'malul hajj idan kuka kare ayyukan hajji fadhkurullah to ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku au ashadda zikra ko kuma ma hiye da yadda kuke ambatar iyayenku sun kasance a lokacin jahiliya a wajen aikin hajji idan suka tsaya a wajen arafa ko lokacin da suke cikin dai ibadon aikin hajji kamar yadda ka san mu ana labbaika Allahumma labbaika ana ambaton Allah to su yana daga cikin abin da suke kowa yana ambaton ma'aifinsa da kakansa ma'aifina wane ai shi ne mai kaza shi ne mai kaza ma'ana dai kamar yadda ka san a zikiri yabon Allah ne ake ko to a wajen aikin hajji kowa sai rike yabon uwayen shi da kakannin shi ana gani da kyau ko shine sai Allah ya ce idan kuka zo idan kuka kare aikin hajji ku yi ta ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko hiyama da yadda kuke mi kuke ambaton iyayenku kenan wannan yake nuna a kuskure ne mutum ya riƙi ambaton iyayen shi kamar yadda yake rika ambaton Allah wanda wannan abun akwai wasu jama'a masu yin shi wanda ni a garinmu mun taso lokacin muna zikiri yadda ka san ana ambaton Allah ana ɗibgar gaba haka mutum zai rika ambaton ma'ahin shi na ɗibgar gaba bari ba ku misalin wani zikiri da muke a lokacin taka da lafiya da aminci baban musayyadi buhari ana yi kuma ana mi ana rawa ana ibo gaba kamar yadda ake allah allah allah allah allah allah mai sama mai kasa ai allah ne ake kira ko to haka mutum zai zo kuma yana yana buga kirshi yana mi yana ambaton iyayen shi akwai sukun masu yin taka da lafiya da aminci baban musayyadi alkali ana gaya da kyau ko asali mu ma'aifinmu ba sa ba sa wannan zikin na dabar gaba to amma mu makarantar da muka yi a harko ana wannan to sai kasance shugabannin makarantar in ana zikiri sai su ta kiran sunayen uwayensu to mu ma sai muka ce to ma ai sai mu kira sunayen uwayenmu to maimakon sayyadi alkali ni kuma sai na cire nasa sayyadi buhari kenan kowa yana kiran ma'aikinsa kun ga jahilci ko me amfanin ka zo kana ɗaga gaba kana kiran ma'aikinka to wannan shine kenan kenan Allah subhanahu ta'ala ya hana wannan kenan yin haka koyi da menene koyi ne da yahudawa ai koyi ne da da jahilai domin lokacin jahiliya su suke yin haka Allah ya kare mu sai Allah ya ce faminan nati man yaqulu rabbana atina fid dunya akwai daga cikin mutane wanda idan suna addu'a suna cewa rabbana atina fid dunya ya ubangiji ka bamu a duniya ma'ana ya Allah ka bamu duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaqin alhali shi mai wannan roƙon duniya kin a lahira ba ya da rabon komai ma'ana maimakon ya roƙi lahira wadda ba ya da komi a ame yake ƙoƙarin roƙo duniya kamar da za ka gaje za ka ga mutum ya je wajen ka'aba yana ta allahumma kuɗi allah fulus fulus allah fulus ana gane da kyau ku kuma irin su in kai izgili sai allah ya baka fulus ɗin shi wanda ya fulus fulus kin an nuna yanzu ya samu fulus kin ya samu kudi ko kuma mutum yazo yana Allahumma kudina kama kudi ta sahiba kudi wa kudan kabiran ya Allah to kun ga wannan duka duniya ne kake mi kake roko to ina ma a ce kamar da kake cewa Allahumma kudina kace Allahumma aljanna mm kama aljanta sahibu sahibu aljanna in ma ana iya cewa haka nan to shine sai Allah madaukakin sarki yake nuna muna abinda a daidai idan muna addu'a wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai daga cikin mutane masu cewa ya ubangiji ka bamu a duniya kyaukyawa wa fil akhirati hasana a lahira ma ka bamu kyaukyawa wa qina azaban nar kuma ka tseratar da mu azaba ta wuta to kun ga sai Allah ya koya muna ga abin da ya kamata mu ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar menene amfanin ka samu duniya kuma ka je lahira ka shiga wuta tafni allazazatu mimman nala lazzataha min alharami wa yabqa alithmu wal ahru a ƙarshe sai ce la khayra fi lazzatin min ba'diha an-nar me amfanin ka sha dadi kuma da ƙarshe ka koma lahira ka sha wahala wanda yi kowa jin dadi a duniya manzo Allah yace idan aka tsoma shi tsomawa guda a cikin wuta in aka huddo sa aka tambaye sa ka taba jin dadi sai yace ma mi addadi ban taba jin ma ni ban ma san mi addadi ba duk dadin da yaji a duniya ya mi ya mi ya manta da shi shikenan to me amfani irin wannan dadin ashe ka roki dadin guda biyu in ma dadin na duniya bai samu ba in na lahira ya samu to za a manta da nami da na duniya kamar yadda a kishiyar hadishin manzo Allah yace za a zo da wanda yake kowa shan wahala a duniya a tsoma shi aljanna sai a tambaye sa har ka taba shi har ka taba shan wahala sai ce mi an wahala ma hayyami hayyamanta wannan shine kenan kenan wannan me yake nuna muna mu kokarin mu nemi lahira wanda ita ce dadin ta in an je an je ne domin dadin duniya mai karewa ne idan an je a lahira za a manta da shi tun a cikin kabari sai Allah ya ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu wanda suke kokarin roƙon Allah duniya da lahira da Allah ya kare su daga azaba ula'ika lahum nasibun mimma kasabu to wa'annan su ne suke da wani kaso mimma kasabu na aikin da suka yi wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawar hisabi ne ma'ana a wannan ayar Allah mulkin saki yana nuna muna dukkanin wanda yake a duniya yake kokarin bin Allah to zai samu sakamakonsa a lahira wanda kuma duniya ce a gabansa to ya san wallahu sari'ul hisab Allah mai gagawar hisabi ne bishima wanda ka kai a duniya karshen tika tika dai menene tik Allah ya muna rahama a cikin wannan safar akwai shubuhohi guda biyu ne ina ji ko uku a shubuhohi guda biyu ne shubha ta farko shine a makiya musulunci musamman yahuda musamman nasaru suka yi iddia'in cewa mafhumu taqwa fil islami war rahbana nafsu shay ko war rahbaniya nafsu shay ma'ana suka ce ku alqur'anin ku an ce babu rahabaniyanci alhali kuma babu bambanci tsakanin takawa da Allah ya ce ku yi da rahabaniyanci mun kawo wannan shubhar ne ishara zuwa ga da Allah ya ce fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab ma'ana suka ce babu bambanci tsakanin takawa da Allah ya ce ayi alqur'ani da rahabaniyanci da kiristoci suke da wanda qur'ani ya kore wannan shubhar zaka same ta a cikin littafi na mi'atu su'al anin nasraniya na Muhammad al-Ghazali Muhammad al-Ghazali na littafi tambaya 100 game da kiristoci da suka yi sai ya ba su amsa a cikin wannan littafin nasu daga cikin wannan amsar daga cikin wannan tambayar da suka yi babu bambanci tsakanin takawa da Allah yace da kuma rahabaniyanci ba ko kalma a wajen ku shine rahabaniyanci ko menene rahabaniyanci to to idan ka san ma'anar rahabaniyanci zaka gane ƙarya suke yi kenan a musulunci babu rahabaniyanci me ake ce ma rahabaniyanci rahabaniyanci shine ihmalud dunya wal iqbalu ala al akhirah shine mutum yayi watsi da duniya kawai ya fuskanci lahira ihmalul jasadi wal i'tina'u bir ruhi kayi watsi da gangar jikinka ka kula da ruhinka kun san a addinin nasaranci suna ba ruhi mahimmanci sosai me ruhi shine am shine abun nan wanda yake karkashin zuciya to sai ya kasance daga cikin ka'idodi na rahabaniyanci shine ba a yin aure in kace za ka yi rahabaniyanci ba za ka yi aure ba haka kuma ba a sa tsadaddin kaya kuma tufafi ma iri guda za ka rika sa horaren tufafi ba a tahiya da takalmi kun baka kwana a gida sai dai ka kwana ina a coci har yanzu akwai rahabaniyawa a coci coci nan manya mai na gansu ba ingilis na shiga ba na gansu sun hito kasuwa ne za su je ko ina ne wajen dai habu tagin nan na gamu da su da kayan su horare dogayen in ka gansu ka ce ma musulmai ne da mata da maza kuma kayan su horare matan da hijabi suna tahiya babu takalmi ko da na gansu na ce wannan rahabaniyawa ne ana gane da kyau ko to wannan shi ake timami rahabaniyanci mutum yayi watsi da duniya yayi watsi da gangar jikinsa ya kula da mi da ruhi ya kasance abin da yake nema kawai ita ce mi tace lahira to wannan shine rahabaniyanci to shine wai suka ce da shi da takawa ba bambanci da Allah gaskiya ne mu musulunci ne Allah yake muna wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya mu musulunci ya ce mu nemi duniya ana gane da kyau ko amma sai dai yace kada neman duniya yami ya mantar da mu lahira kenan musulunci addini ne wanda yake mu'tadil wanda yake ya umurce ka daga kula da duniya kamar yadda umurce ka daga kula da mi ka kula da lahirarka sai dai abinda ba a so karin jayar da duniya akan mi akan lahira a zamanin manzon Allah an samu wanda suka so su su kiyan aure misalin Usman bin Maz'un wanda mun bada mun bada labarin shi a cikin karatun mu na sira manzon Allah ya hana shi ce innar rahbaniyata lam tufrad alaina kenan dai a musulunci babu rahbaniyanci Allah subhanahu wataala yace qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibatu min rizq wa ya haramta kawa da Allah ya sabkar ma al'umma da kuma arziki wanda yake kyawawa ma'ana Allah bai haramta muku kawa ta duniya ba da kuma arziki a takaice dai takawa yanzu mun ji ma'anan rahabaniyanci ko to ita kuma takawa shine khalliz dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa a musulunci mu kuma takawa shine nisantar sabon Allah dan Allah in ka nisanci sabon Allah zaka zaka ki jin dadin duniya a ba zaka ki jin dadin duniya dan in ka nisanci zina shikenan ba zaka saru da mata ba zaka saru da mata amma ta hanyar me ta hanyar aure in ka nisanci cin haram baka da halal da zaka ci kana da halal da zaka ci in ka nisanci sanya zinariya kai namiji baka da abin da zaka sa kai ado da shi kana da kenan duk wata haram in ka gani sai ka ga a kusa da ita Allah ya ka muna halal mami makamanciyarta idan ka hana kanka shaye-shaye akwai kuma shaye-shaye na su oliba da suji da sauransu ko a bar mata a oliba cikin kayan daɗi ko ko da yake irin mutalakawa ai su ne kayan daɗin su ko da yake ni ba shan su nake ba so irin su bahar bayan Allah in ya samu oliba ai kamar wanda ya samu ta duniya sama tsinke ko wanda shi ne kenan to amma wani kace mishi oriba ai kama ma kace mishi fiya wata mai zahi ta ta yi mishi ma akan me akan oriba to a takaice dai malamai suka ce takawa ita wata abu ce wanda take saita ka takawa wani abu ne wanda yake saita ka tsakanin son zuciya da kuma sabon Allah ana gane da ke ko takawa ita ce za ta hana ka son zuciya ma'ana ita ce za ta hana ka fadawa a cikin abin da Allah ya mi ya haramta wannan shine takawa a musulunci kenan wannan dai shubuhar ba ta da wurin zama sai shubuha ta ƙarshe suka ce shine azzamu anna sha'air alhajj wa adabahu tuqusun wa adatun muktabasa min aljahiliya shine suka ce aikin haji da musulunci suke yi abubuwa ne wanda suka koya daga jahiliya ma'ana ayyukan hajjin nan musulunci ya koyi shi ne daga jahiliya ana gani da kyau ko me dalilin su domin kahin musulunci laraba suna mi suna hajji suna tawafi suna kai kawo tsakanin mi tsakanin safa da warmarwa sai suka ce a to kenan shi musulunci ma kawai kwaikwayon wasu addinai ne yake yi ya kwaikwayi addinin jahilai ana gani da kyau ko to wannan shubuhar tana da ƙarfi sosai amma za a iya bara ta a cikin kalima guda wannan shubuwar za ka same ta a cikin littafai da yawa don sun kamba mata sosai za su yi ta kawo misali tun kahin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laraba suna kaza to kina wannan ya nuna koyi da su ne musuluncin ya ce kada a yi koyi da kahurai amma gashi ya yi koyi da mi da jahilai wajen ibada ta aikin hajji za ka samu wannan shubuhar a cikin littafai kamar haka misali littafin al-islamu fi qafasul ittiham al-islamu fi qafasul ittiham littafi ne muhimmanci sosai dangane da shubuhi na turawa wanda mawallafin wannan littafin shine doktor Shauqi Khalil sai littafi na biyu al-bahthu anil haqiqati al-kubra al-bahthu anil haqiqati al-kubra na Muhammad Isam Qasabi wannan kaɗan daga cikin littafin da za ka samu wannan shubhar da raddi a kanta a takaice dai suka ce musulunci ya yi koyi da jahilai a wajen al'amura na aikin hajji to sai mu ce farkon wanda ya fara aikin hajji wane ne a annabi ibrahim da wa da annabi ismail alaihi masalatu wassalam su ne farkon wanda suka fara mi suka fara aikin hajji da suka yi kuma sai Allah ya ce mushi wa azzin fin nasi bil hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك من كل فج عميق Allah ya umurce sa da ya kira mutane su zo su yi aikin haji daga cikin waɗanda ya kira kuma akwai mi laraba wanda a ƙasar su ce aka yi mi aka yi ka'aba kenan sai ya nuna duk abubuwan da lokacin jahiliya aka yi na aikin haji daga wa suka koya asali kurbushi ne na addinin wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam domin laraba sun tashi akan addini na annabi ibrahim to da lokaci tsawo shine sai bacewa ta same su har suka bar bauta ma Allah suna bauta ma gumaka ko shi da nuhin wannan gumakan su kusantar da su zuwa gawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda idan muka zo a cikin tarihin sira littafin da zamu sa in mun kare khurasat nurul yaqin farkon littafin zai bayani ya aka yi larabawa addinin su juyi ya kuma butar gumaka za mu ga wannan a cikin karatunmu na sirar da yardan Allah a takaice da yake nan wannan shubuhar ba ta da wurin zama larabawa ba su suka kyarkyara ayyukan aikin haji ba annabi ibrahim shi ya koyar da su kenan dan manzon Allah ya zo ya tabbatar da wasu ayyuka da suke a lokacin aikin haji ba abun mamaki bane domin ba su suka mi ba ba su suka zo da wannan ayyukan ba wallahu ta'ala a'lam malam mu shi gaba
واذكروا الله واذكروا الله أيام معدودات Mm.
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه Mm.
لمن اتقى Mhm.
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واصل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه Mm.
وهو ألف الخصام
Mm.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل Mm.
والله لا يحب الفساد نعم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعزم Mhm.
فحسبه جهنم ولبئس المهاد jazakumullahu khairan akwai wani dan uwa wata kada da aka turo wani bawan Allah yake roƙon addu'a saboda yana fama da rashin lafiya muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya muna tawassuli da wannan karatun da muke da wannan alkur'anin da muke karatu Allah ya ba shi lafiya da sauran yan uwa musulmi da ba su da lafiya ya ba shi haƙuri na juriya da wannan jarabtawa domin rashin lafiya jarabtawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Allah fi ayyamin ma'adudat har yanzu a cikin bayani ne akan aikin hajji wa Allah fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudat a cikin wasu kwanaki kilgaggi ayyamin ma'adudat su ne ayyamun tashrik kwanaki guda uku na bayan sallah kenan Allah ya ce masu aikin haji su ambaci Allah amma wannan ya shayi hatta wanda ba sa me ba sa aikin haji a kwana uku na bayan sallah za a yi ta zikiri faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai su masu aikin haji sai Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn duk wanda yayi gaugawa ana gani da kyau ko yayi jiwar shaidan da ya kamata a yi fi yaumaini a cikin kwana biyu fala isma alaihi to babu laihi a kansa wa man ta'akhkhara wanda yi shinkiri kuma har zuwa kwana na uku fala isma alaihi shi ma babu laihi a kansa liman ittaqa ga wanda yayi takawa yi tsoron Allah ma'anar wannan shine bayan em, me yake da suna bayan an yi sallah masu aikin hajji akwai kwanaki guda uku da suke yi amina idan mutum ya so yana iya yin kwana biyu idan mutum ya so yana iya yin kwana uku inda ya kare jihuwar shaidankin nan ana gani da kyau to shine Allah ya ce in mutum ya yi kwana biyu ko kwana uku duka dai babu lahi a kai wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilaihi tuhsharun kuma ku san da cewa zuwa gare ta za a tattara ku a saka ma kowa da abin da ya aikata wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya kuma akwai daga cikin mutane wanda maganarsa a rayuwar duniya take baka mamaki ko kuma take birge ka wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi alhali kuma Allah shi ya san abin da yake a cikin zuciyarsa wa huwa aladdul khisam kuma shi mutum ne aladdul khisam ai shadidul khisam mai tsananin gardama wannan ayar ta sabka ne kamar yadda al-imam as-suyuti ya kawo a cikin littafin sana lubabun nuqul fi asbabin nuzul ta sabka ne akan munafukai da za su zo su nuna ma manzo Allah sun yi imani har su yi sai masa daɗin baki amma kuma a zuciyarsu ba mi bane ba mi bane ba gaskiya ba ne shi ne wai shudullaha alama fi kalbi su zo su yi ta maka daɗin baki amma kuma a can cikin zuciyar a ba haka ba ne shi ne hausa suke cewa a baki allah a zuci shaidan a baki allah a zuci shaidan sai Allah ya ce wa idza tawalla idan kuma ya bada baya sa'a fil ardi sai yayi banna a cikin kasa shine eh, wa idza tawalla idan ya bada baya sa'a fil ardi zai tahiya a ban kasa li yufsida fiha dan yayi banna a cikin ta wa yuhlika al harsa wan nasla kuma ya hallaka al harf gona wan nasla da kuma dabbobi sune almashiya wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son masu banna wannan kuma ishara ne zuwa ga har yanzu sababin nuzul na wannan ayar akwai wani mutum da ake ce ma al-ahnas bin sharif ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta bayan ya musulunta ya faɗi wasu magunguna wanda suka birge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya yarda da shi bayan an yi kwana biyu ya bar wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kama hanya sai isko gonar mutane wasu daga cikin musulmai gonarsu ta yi kyau ya banka ma wannan gonar wuta haka kuma suna da dabbobi ya yanke wannan dabbobin nasu gaba daya ya tafiya tai kawai don me don ta'addanci don ya nuna ashe musuluncin da ya zo ya bayyana ba mi bane ba gaskiya bane a baki Allah amma a zuci me a zuci shaidan to akan shi wannan aya ta sabka sai Allah yace wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san banna wa idza qila lahu ittaqillaha kuma idan aka ce masa kaji tsoron Allah akhadathu al'izzatu bil ithmi sai al'izza ma'ana jiji da kai ya kama ta da sako fa hasbuhu jahannam to wanda haka ne ɗabi'ar ta makomarsa ita ce jahannama wa labi'sal mihad kuma tir da shin hida in ta kasance ita ce jahannama tir da makoma in ta kasance ita ce jahannama wannan ayar nuni ne zuwa daga cikin alamomi daga cikin alama ta munafiki shine bai zuwa ce masa yi tsoron Allah da kaga an ce maka ji tsoron Allah kana jin zahin dan me sa za a ce maka ji tsoron Allah to alama ce ta me da munafiki shine wa idza qila lahu taqillaha akhadhatu bi izzati ni za a ce wa ji tsoron Allah mutane da yawa suna hako ba sai haka in mutum ya ce maka ji tsoron Allah zai kace Allah ya ƙara mana tsoronsa ana gani da ke ku amma kada ka taba inkari wanda ya ce maka ji tsoron Allah in ka yi haka to akwai matsala a takaicin uwa masu girma wannan ayoyin suna nuna man daga cikin alamomi na munafukai shine yawan jayayya shi yasa musulmi na kware ba a san sa da mi ba a san sa da yawan jayayya hatta ma ahlul kitabi Allah me yace wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan ba san yawan jayayya shi yasa ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqan ni nayi lamuni ina da tabbaci nayi garantirikin aljanna musamman farko farkonta shine rabadil janna ga dukkanin wanda ya bar garzama ko da ko a ce yana da gaskiya ana gane da kyau ku ko kana da gaskiya in ka fahimci garzamar babu alkhairi kame ka bari shi yasa daga cikin siffar magabata ba a samu su da yawan jayayya ko malumai kaga malami da yawan jayayya da yawan gardama to wallahi alama ce ta akwai tangarda a cikin me akwai tangarda a cikin me a cikin tahiyarsa ka dibi duk malaman kirkin nan da ka sani wanda suka amfani al'umma da kyar zaka ji an ce sun zo suna gardama na taba sauraron wata mukabala ta Sheikh Ja'far rahimahullahu ta'ala da shi da wani wani dan shi'a wallahi mukabalan nan mutane duka an zo bangaren ahlus suna da bangaren yan shi'a wannan dan shi'ar ya ya gayi abin da zai gayi Sheikh Ja'far sai ya amsa shi ma ya gayi abin da zai gayi yace to daga nan na tsaya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya tashi ta iya ba a yi kwana nawa ana yi ba kai kasa ga awa guda aka yi wannan mukabalar ka kare bayan ta kuma ni ban taba jin wata mukabalar da aka ce Sheikh Ja'far yayi ba ana gane da kyau ko haka Sheikh Albani Zaria in kai bincike rayuwarsa mukabala guda ce ne sani wanda aka yi da sarkin zazzauko ko ita su suka kira shi da abin da ya kamata haka amma ka ga mutum da an yi dan abu shi dai raddi da an yi dan abu shi dai raddi wannan alama ce ta munafici domin mutum ba zai yi raddi ba sai ya binciki me sharrin mutum sharrin mutane ko da kaga mutum yana yawan raddi to shi kullum dama abin da yake bincike na mutane menene sharrin su sharrin su shi kuma suke cewa almu'minu talibun udra ikhwanihi wal munafiqu talibun asaratihi shi mumuni kullum kokarin bada uzuri yake ga musulmi idan ya ga musulmi yayi kuskure kokarin bashi uzuri a mai yawa bai sani bane mai yawa ba haka yake nufi ba amma shi kuma munafiki kullum kokarin mi kuskuren mutane yake yake nema a takaice dai duk wanda ya yawaita gardama ɗalibin ilimi ne ko malami ne to amfanin da al'umma za su samu gare shi menene kaɗan ne ka dibi dukkanin masu tarihi je wuya a cikin malamai na rayu sosiyo da gansu amfanin da suke ma al'umma kaɗan ne wannan shine kenan shi yasa me yake da suna ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa la tarkananna ila almira'i fa innahu ila sharri du'a'un walil gayyi janibu wani kuma yake cewa kunna ala dinin fa farraqana tulul jidali wa khaltul jidd bil la'ibi yace da muna a bisa kan hanya muna a bisa kan tafarki madaidaici kan mu a haɗe yace amma tunda muka rika jayayya muka duka cakuɗa wasa da abin da yake gaskiya yace sai wannan ya raba mu yace kada ka yawaita gardama domin gardama tana jayo yawan me yawan sharri Allah ya kare mu malam yace ayoyi na karshe ko sai mu fassara su daga gaugawa lokaci ya tai wa minan nasi
wa minan الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس ومن الناس من يشتري يشري نفسه يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مهم.
والله رؤوف بالعباد نعم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم إنه لكم عدو مبين مهم.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في زلل من الغمام هل ينظرون هل ينظرون إلا أن
أن تأتيهم يأتيهم أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة مم.
والملائكة وقضي الأمر مم.
وإلى الله ترجع الأمور barakallahu fikum Allah madaukakin sarki ke cewa wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah kuma daga cikin mutane akwai wanda yashri nafsahu wanda yake sayar da kansa ibtigha'a mardatillah dan saboda neman yardan Allah wannan malamai suka ce kinaya ce akan mutum ya ba Allah kansa ya kasance shi kawai abin da ke gabansa shine bautar Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko shine suka ce kinayatun an bazlin nafsi fi ta'a idan kaga mutum mafi yawan lokutan sa a cikin ibada ne to irin wannan shine ake ce ma ya sai da kansa gawa ga Allah wanda ya sai da kansa ga Allah ko ya rabauta ko bai rabauta ba Allah ka ba mu ikon sayar da kawo mu gare ka wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayin bayu ne wannan ayar malamai suka ce ta sabka ne akan wani sahabi da ake ce ma suhaib suhaibun rumi wanda lokacin da ya musulunta manzo Allah ya hijira zuwa madina ana cikin lokacin da yau ƙurayshawa kafuran makka duk wanda suka ji labarin zai hijira zuwa makka sai su tarbe shi su kama shi su hana shi zuwa su azabtar da shi to shi lokacin da ya musulunta ya so ya hijira ya kama hanya zai tahiya sai suka biyo shi yanzu suna biyo shi sai ya tsaya suka kyakkyawaye shi sai ya sabka daga kan raƙuminsa sai ya zaro kibiyarsa sai ya ce musu a ya ce laƙad alimtum anni armakum rajulan ya ce musu kun dai sani cewa a makka babu wanda ya hini iya jiwa babu wanda ya hini iya halbi in na halba sai na samu ana gani da ke ko? ya zaro kibiya ya ce kun dai sani duk abinda na halba sai na same shi ya ce to bari in ba ku zaɓi ko ku biyo ni amma zan hudda kibiyata in yi ta halbi in ma ɗiyan kibiyata sun ƙare kuma in zaro takobina ko kuma ku kyale ni in tai dukiyata da kuke so ku ɗauka ku je ku ɗauka ana gane da kyau ko? da su gani ba sarki sai Allah suka ce na'am to mun kyale ka tafi zamu je mu kama dukiyar in ba a yi sharar masallaci ba a yi ta kasuwa ko in ba a bari dan Allah ba a bari dan karhin to wanda yake nuna mahimmancin mi mahimmancin sharumta ko ma'ana tsoron shi da suka ji na halbin da zai iya musu tunda daga nesa nesa ne kenan zai iya kamin su kawo gare shi duka zai iya mi zai iya halbe su ko da sauran sun yi saura kaɗan ne za su yi saura wanda kuma yace da sun da kibiya ta ƙare zai mi zai zaro takobi sai suka kyale shi ya tahiya sai to shine wannan ayat ta sabka akan sa domin sai da sai da ma Allah kansa ne yayi domin in ba shi ba ja me yake da suna barazanar da ake ma musulun ake ake ma wanda ya musulunta a lokacin a Makka ba ta ba mutum dama ya musulunta har ya iya cewa ma zai yi hijira a takaice dai wannan aya ta sabka akan sani amma dukkanin wanda ya kasance ya ba Allah kansa to wannan aya tana akan sa sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu khulu fi silmi kaffa ya ku muta ya ku wanda suka yi imani wannan shi ake ce ma nida'u takrimin da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to idan kai mai imani ne ka kashe kunnuwa ya ku wanda suka yi imani udkhulu fi silmi kaffa ba ku shiga a musulunci gaba daya ana gane da kyau ko ma'ana in za ka yi addini ka yi mi babu taba kiɗi taba karatuwa a ka shiga gaba daya in za ka shan giya ka sha ta dubu ana gane to in za ka ci goro ka ci na dubu ko kan mu kawo giya ko da yake hausa ba shi suke nihi ba al'ibratu bil ma'ana la bil lafzi ma'anar ake kallo ba ba lafazin ba kinan dai Allah ya ce ku shiga addini a gaba daya wala tattabi'u khutuwati shaitan kuma kada ku bi khutuwati shaitan hanyoyi na shaitan shine turqi shaitan kada ku bi hanyoyi na shaitan innahu lakum aduwwun mubin domin shi shaitan a gare ku maki ne mubinun kun mai bayyana kiyarsa kashi da Allah yanda Allah yake jin kunnu mu game da wa game da shaitan sai Allah yace fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa in zalaltum idan kuka kauce shine fa in zalaltum ai fa in miltum idan kuka kauce min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan gaskiya ta zo muku kuka kauce ma gaskiyar kuka kibin wa'azin da ake muku kuka shiga musulunci fa'lamu anna Allah azizun hakim to ku san da cewa shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam wai shin har akwai abin da suke jira illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam in ba Allah ya zo musu ba a cikin inuwa ta giragizai wal mala'ikatu da mala'iku wa qudiya al-amru kuma aka me yake da suna aka yanke al'amari ma'ana duniya ta kare wa ila Allah turja'ul umur kuma izuwa ga Allah ne kuma yake komawa anan al-istifhamul inkari ne at-tawbihi Allah yayi Allah yana cewa ne waishin mutane da suka ƙin imani waishin mutane da suka ƙi bin Allah ba za su bi Allah ba ne sai lokacin da Allah ya zo tare da mala'iku a ƙarshen da duniya ta ƙare ma'ana ba za su bi Allah ba har sai duniya ta ƙare lokacin da Allah zai zo da mala'iku shine ma'anar istifhamul inkari tambaya ce ta inkari da kuma munanta mutum ya kasance na rayuwa tare da manta me tare da manta addininsa tare da manta cewa wannan ho duniyar da yake rayuwa a cikinta tana da me tana da ƙarshe yan uwa masu girma wannan safar babban darasin da na ɗoka shine wala tattabi'u wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi kada ku bi hanyoyin shaitan wallahi kuma shaitan a koda yaushe hanyoyi yake hidowa iri-iri don saboda ya ya batar da mu a wannan zamanin ni a gani na hanya mafi girma da shaitan ya bullo da ita shine internet internet da ya bullo da internet kin kuma sai ya saukaka al'amari na mega da dala ashirin yanzu zaka inventa katirar a ƙarƙashin wifi ko wifi wifi zone irin wannan abu ka zo ka ga fasikanci da fasadin da yara suke da salolin ne ta hanyar wannan wifi shi yasa wallahi lokacin da aka sa doka ta sanya kuɗi ga dukkanin wanda zai wannan sana'ar har wasu suka fara cicirewa ni na ji daɗin wannan don ko ba komai bala'in zai mi zai rage masu sana'ar za su taƙaita kawai ko kun san da cewa na ji labarin cewa yanzu akwai ma projen da suka hito suna sa wifi a ekon-ekon me yasa suke sawa ba wai don saboda wai mu amfana ba ne don saboda ɗalibai sun zo su ta kunna suna me suna kalle-kalle kada a yi karatu su ta kallon fasikanci da abin da ya kama da haka kinan da yawa masu girma mu faɗaka ba wai ƙaramin yaro ba hatta kai da kake babban yaro wallahi in ba kai anniya ba wannan rezokin wannan intanet kin sai ta me sai ta halakar da kai sai ta halakar da kai sai ta halakar da kai shi sa wani mai hikima ya waƙe intanet ya ce وجدت النت جامعة البلايا وداعية إلى خط الخطايا وفرس يهدم الأخلاق أمست قلوب المدمنين له سبايا وجدت النت فيروسا خطيرا تخطى خط أخطار الرزايا yace da na yi duba intanet sai na ganta ita ce jami'a ita ce matattara ta bala'i yace kuma intanet mai kira ce zuwa ga a rubuta maka zunubi yace intanet wani gatari ne wata diga ce wadda take sare kyaukyawan ɗabi'u na mutane yace kai intanet wani virus ne wanda ya yi haɗari haɗari Allah ya kare mu in uwa masu girma nan muka zo ƙarshen karatu akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko shine akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa a malam muhammad wanda shine mai rubuta sunaye da na mai rubuta sunaye an gane shi ya wallafa wani littafi wanda ke mai mahimmanci sosai wanda na yi muraja'ar shi har wasu gyare-gyare duka an kawo an yi sunan littafin shine hisnul mu'mini mina shayatin ko mina shaitan kariyar mumuni daga shaidan a yanzu mun gayi sharrin shaidan ko to daga cikin abin da zai baka kariya ta shaidan ka mallaki wannan littafin da yardan Allah zaka samu su shawarori da za su taimaka maka akan haka kenan wanda suke bukatar littafin za su iya ganin shi littafin an buga shi Allah ya saka mishi da alkhairi kuma ya sa ya amfani da al'umma gaba ɗaya sanarwa ta biyu shine a jiya mun fara karatun larabci ko to ai kun ga yadda aka kwashe ku kusan wa'anda ba su samu wuri ba ma zan iya cewa ma kusan sun yi wa'anda ma suka samu yawa ina tsammani ko don to miyo akwai wanda ma suka koma ba su samu wuri ba wasu bisa tabar ma suka zamna tare da akwai tabuloli masu yawa ma'ana dai mutane sun yawa sosai kuma akwai zahi sosai a ciki sosai muka yanke shawarar cewa karatun zamu maido shi a nan a cikin runwa kenan idan Allah ya nuna muna 'yan marmari sun tahi 'yan gaskiya sun tsaya ana gane da ke ko aikun gane mai nake nufi ko yauwa in ya so sai mu koma can ciki inda babu kwaramniya sosai in kuma Allah ya sa dukkaninsu 'yan gaskiya ne to alhamdulillah sai a ƙara inganta abin ta yadda za a samu natsuwa tabbatacciya shi yasa da mun so mu kayyade adadi amma muka ga mai yiwa idan muka kayyade adadi akwai wanda ya zo rubutawa an hana shi alhali wanda aka rubuta su kuma kwana biyu za su tahiya su kenan yau karatu za mu yi shi a nan waje amma akwai sabulo da za a kawo to sai da yau ba a kawo shi ba tunda akwai rubutun da ya kamata mu yi a yau ma to tunda ba a kawo sabulo ba za mu yi karatun a haka nan in yi so sati mai zuwa sai kasance akwai sabulo wanda za a yi rubutu da sauransu kenan da an kare sallah a nan za mu zamna a yi karatu na biyu da yardan allah maɗaukakin sarki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ها؟ إيه نعم akwai kuma karatun sira da muka saba yi a masallacin site da site kurwa ina a gobe za a ci gaba da wannan karatu mun sake rana da alhamis muke yi yanzu mun maida shi asabar karatun sira na kula sa tunure da kenan lahadi yanzu za a rika kenan gobe dai tun gobe za a fara da yardan Allah insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ai sallah wace ko aha muta ai tsoron nake mutanen ba su dauka aha alaikum salam wa alhamdulillah da godiya amin amin insha Allah amin amin amin amin insha Allah zakum Allah khaira aha to ya zo ya zo neman shi dake wani zo neman ki da kenan sai a ina kira sallah akwai sauran lokaci ne malam shi da mu ayi wajen to a ga mutane wanda za a yi sallah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا